ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل فمن اتقاه وقاه أيها المباركون أنثر على مسامعكم المباركة في هذا اليوم المبارك أنثر عليكم وعدا من ربكم جل في علاه إنه وعد الله المحقق هذا الوعد المحقق تطويها سورة القصص وما أدراكم ما سورة القصص إن موضع سورة القصص إن موضع سورة هذه المباركة هو الثقة بوعد الله وهو أن يوعد أن يوعد موسى وأم موسى ومن تبع ملتهم إلى يوم القيامة بنصر عظيم وقد هد وقد هدد وليد أم موسى بالقتل قبل أن يولد فلما ولدته أمرها الله تبارك وتعالى بأوامر في قوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين في هذه اللحظات العصيبة وعدها ربنا تبارك وتعالى بوعد عظيم بقوله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والأنبياء من إخوانه وسلم تسليما كثيرا بايا هكا يوم أما سؤال بركه mu ta yau za ta yi magana ne akan gaskata alkawarin Allah da yadda al'amura suka murtike da yadda al'amura suka lalace Allah ta baraka wa ta'ala ya yi mabayin shi alkawari cewa za su fita cikin halin da suke ciki za su fita cikin kakanikayi da suke ciki na ɗauki wannan maudu'in ne saboda na kalli yanayin yadda al'umma take rayuwa a wannan ƙasa tamu mai albarka ɗin yadda aka shiga wani hali na wahala da ƙaƙanikayi da tsadar rayuwa don wa'ina muku bishara ku gaskata alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku alkawari za ku fita cikin halin da kuke ciki ya yi muku alkawari sai ya musanya muku da rayuwa mai daɗi rayuwan aminci rayuwa mai yalwa na ɗauki sura cikin surorin alkur'ani mai girma wadda take magana akan wannan mudu'in ita ce suratul ƙasas yawan masu albarka suratul ƙasas ta sauka akan annabi sallallahu alaihi wasallama ne lokacin da kafiran makka suka kai matuƙa wurin zaluntan shi shi da mabiyan shi sallallahu alaihi wasallam lokacin da al'amura suka lalace lokacin da aka takura wa musulmi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai abin ko al'amarin ya kai ya bar garinsu ya gudu ya tafi madina akan hanya ta hijira mafi yawan ayoyin wannan sura suka sauka wannan sura mai alfarma wannan sura mai albarka tana nuna mana lallai idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mabayin shi alkawari to zai cika musu idan ka kalli mahaifiyar annabi Musa da shi kanshi annabi Musa ka kalli halin da suka shiga ciki za ka tabbaci cewa lallai alkawarin Allah gaskiya ne kuma zai tabbatar da shi mahaifiyar annabi musa tana cikin tsoro tunda lokacin fir'auna ya makai matuƙa wurin zalintan banu isra'il yana karkashe maza in aka haifa matan kuma mai da su bayi a lokacin ta haifi annabi musa shi ma annabi musa yana cikin garari tunda tun kafin a haife shi an mishi gargadi da kisa amma lokacin da ta haife shi sai Allah tabaraka taala ya bata wa'insu umarni ya bata umarni guda hudu umarnin farko shine Allah tabaraka taala yake gaya mana a cikin suratul qasas yace wa auhayna ila ummi musa an ardi'i lokacin da ta haife shi tana cike da tsoro za a zo a kama jaririnta a kashe shi sai Allah ya yi mata wahayi cewa ki shayar da shi fa idan khifti alayhi idan kin ji tsoron wani mugun abu zai same shi fa alqihi fil yam ba ki sashi ba ki jefa shi a cikin teku sai an sashi a fati sannan ba wai a sashi a teku ba a jefa shi a teku kai ka san wannan mutuwa ce kad yahliku al insan min haythu ma'manihi wa yanju bi idnillah min haythu yahzaru mutum zai iya mutuwa lokacin da yake tunanin yana cikin aminci amma kuma saboda kudura da ikon Allah tabaraka ta'ala sai ya tseratar da shi a lokacin da ake tunanin zai mutu ka duba ka gani duk wa'annan darussa ne gare mu ba ce ki sa shi a teku ba ki jefa shi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam ki jefa shi a cikin teku ya mutu kenan sai Allah ce mata wala ta khafi kada ki ji tsoro wala tahzani kada ki bakin cikin rabuwa da shi ga alƙawarin Allah nan inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi ba dawo da shi kawai ba waja'iluhu minal mursalin za mu yi da shi cikin manya-manyan manzannin Allah yan uwa masu albarka ku kalli lokacin da take cikin wannan hali na tsoro da damuwa Allah ya mata wannan alƙawarin ya ce lallai mu masu dawo miki da shi ne kuma za mu sa shi cikin manzanni suratul ƙasas daukacinta gaba ɗaya ma'ananta ya ku bayin Allah ku gaskata alƙawarin Allah na tabbas da ya muku shi ya sa ma kamar yadda na faɗi tun a farko wannan surar ta sauka ne ga nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hijira lokacin da mushrikai suka takura mishi suka cutar da shi shi da wa'inda suka bi shi sai Allah ya sauka mishi da wannan sura yana ce mishi lallai kai ya muhammad za a kore ka a wannan gari naka kai da sahabbanka za ku fita kuna masu hijira kuna almajirai ba ku da komi sai dai ku gaskata alkawarin allah allah ya yi muku alkawari za ku dawo cikin nasara da buɗi mai girma daga wurin Allah shi ya sama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita a makka yana mai bakin ciki yana hawaye sai ya juya ya kalli makka yake cewa wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillahi ila Allah ولولا أني أخرجت ولولا أني أخرجت منك ما خرجت yace na rantse da Allah lallai ke garin Makka ke ce mafi alkhairi cikin garurukan Allah tabaraka wa ta'ala ke ce gari da tafi soyuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala garin da ya fi soyuwa a cikin zuciyata ya ce na rantse da Allah da ba don an kore ni ba wallahi ba zan fita daga cikinki ba hadisi ne ingantacce al-imam ahmad da ibnu majah da tirmidhi suka rawaito shi atake akan hanyar hijira Allah ya saukar mu annabi sallallahu alaihi wasallam da aya yana ce mishi innal ladhi farada alayka al-qur'an laradtuka ila ma'at kaga wanda ya sauka maka alkurani mai girma lallai shi ne zai mai da kai zai mai da kai maka idan ya tashi mai da kai ba zai mai da kai maka kaskantacce ba zai mai da kai maka shugaba jagora abin girmamawa kuma abin bawa nasara yan wa masu albarka dalilin da ya sa na zaɓi wannan maudu'in na kalli irin yadda muke rayuwa zalincin shugabanni da take haƙƙin talakawa da ta kansu a kan talakawansu ba sa da tausayi ba sa kallon mai zai je ya dawo ka sani cewa fito na fito ba naka bane zanga-zanga ba naka bane ne kuma wallahi ko kayi musu fito na fito sun fi ka ƙarfi suke da makami suke da soja suke da 'yan sanda suke da sss za su murkushe ka su ƙara takura maka sama da da kuma ba haka ya faru ba wallahi haka ya faru muna ji labari cewa kafin a yi zanga-zangar rayuwa ta fi sauki duk da tana da masifa ita ma a hakan amma ta fi sauki a yadda take a yanzu mai zanga-zanga ya jawo mana illa rashin rayuka da hasarin dukiyoyi da sata da barna babu zanga-zanga a cikin aƙidan mutu da suna jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka jarrabe ka da zaliman shugabanni da aka jarrabe ka da shugabanni masu sarrai masu zalunci masu san zuciya masu fifita kansu sai karkai musu gore sun fi ka ƙarfi karkai fito na fito da su kai musu biyayya eh kai musu biyayya ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya kwatar maka haƙƙinka da ke wurinsu shi kuma idan Allah ya tashi kwatar maka zai kwatar maka gaba ɗaya ne sai sun zama abin tausayi shi yasa na zaɓi wannan surar da darussan da take ciki darussan da suke cikin wannan surar domin in tuna mana duk abin da ya faru a yau ko yake faruwa abin da ya fi shi ya faru ba yau ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya darkake azzalumai yayi maganin su to me yasa ba za mu koyi da magabatanmu ba a farkon wannan surar Allah cewa yi inna fir'auna ala fil ard inna fir'auna ala fil ard lalle fir'auna yayi dagawa a bayan ƙasa wa ja'ala ahla shi'a ya rarraba wa wato mazoya wa'annan mutanen da yake mulka yastatifu ta'ifatan minhum yana raunana yana bautar da wasu tawaga ko sashi daga cikin su yastatifu ta'ifatan minhum inna fir'auna ala fil ard waja'alaha ala shi'an yastatifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum ya'ya maza sai ya yanka su wa yastahi nisa'ahum ‘ya'ya mata kuma sai bar su amma yana barin su ne a matsayin bayi da baruri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innahu kana min mufsidin lalle fir'auna ya kasance cikin mabarnata amma sai ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina su'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard Allah ce muna so mu yi wa wa'inda aka kaskanta a bayan ƙasa baiwa wani ja'al kuma immatan mu mai da su jagorori da su ne talakawa ba ba su sarauta me yasa ba za ku je ku takardar zabe ba ku yi votin out wa'annan azzaliman mutanen ba da ku suka hau ba za ku iya koransu za ku iya raba su da kujerar har abada ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض Allah ce muna son wa'inda aka walakanta su a bayan ƙasa mai musu baiwa wa naj'alahum a'immatan mu sanya su sama jagorori wa naj'alahum alwarithin kun mu mai da su magada azzalimai su gaji kujerun su saboda haka abinda zaka iya kenan kuma wannan ita ce sunnar Allah tabaraka ta'ala bayan ƙasa amma ba a taba samu wata al'umma da ta fito na fito da gwamnati mai ci ba kuma ta ci nasara idan har ta ci nasara kuwa to ko sai an zubar da jini jinin da Allah tabaraka ta'ala ke kishin sa yace duniyar ta kare gaba daya ya fi mishi sauki da a kashe mishi ran mummuni guda daya yan uwa masu albarka layuka nawa a kashe a cikin kwanakin nan mutum nawa aka kashe a dalilin wannan zanga-zangar da kuka fito dukiya nawa aka bannatar dukiya nawa aka sace ba wannan ne mafita ba saboda haka suratul qasas ta saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallama ne tana lallashin shi tana son zuciyar shi ta natsu kuma ya gaskata alkawarin Allah tabaraka wata'ala sai ba shi labarin mahaifiyar annabi Musa ba ta jefa shi a cikin teku ba Allah ce faradadnahu ila ummihi kai ta tsarra ainuha sai muka dawo mishi muka dawo mata da ɗanta muka mayar da annabi Musa ki zuwa ga mahaifiyar shi domin ta samu farin ciki wala tahzan din kada ta yi bakin ciki wali ta'lamu anna wa'adallahi haqq dun ta san lallai alƙawarin Allah gaskiya ne walakin na aksara na shi la'alamun sai dai mafi yawan mutane ba san haka ba ‘yan wa masu albarka kowanne a cikinmu a yanzu imma wanda yake cikin bakin ciki ko damuwa ko wanda ake bi bashi ga tsadar rayuwa ga ƙanika yi Allah tabaraka wa ta'ala yana yayyafa ma kunnuwanmu wa'innan ayoyin ne domin mu natsu mu natsu mu gane cewa lallai alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne kamar yadda ya ce mahaifiyar annabi Musa inna raduhu ilayk wa ja'iluhu min al-mursalin lallai zamu dawo miki da shi kuma zamu sanya shi cikin manya-manyan manzanni kamar yadda Allah tabaraka ta'ala lokacin da aka kori annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka yana kan hanyar fita Allah ce innal ladhi farada alayka alquran laraduka ila ma'ad lalle Allah tabaraka ta'ala wanda ya saukar maka da alqurani mai girma ko ya wajabta maka abin da ke cikin alqurani mai girma lalle sai ya mayar da kai garin ka makka kuma zai mayar da kai jagora abin biyayya saboda haka yan wa masu albarka Allah tabaraka wa ta'ala yana yayyafa ma kunnuwanmu da zukatanmu wa'innan ayoyin ne domin mu samu natsuwa mu samu natsuwa mu sani cewa lalle alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne kuma zai cika mana alkawarin shi domin shi baya saba alkawari yawan masu albarka dole ku sani cewa duk lokacin da ka ga al'amari ya yi muni ya saki ya yi muni ya saki ya yi muni to ka sani cewa lallai taimakon Allah tabaraka ta'ala yana gab kuma zai zo kuma taimakon Allah tabaraka ta'ala idan ya zo sai ya shafi kowa kuma sai ya koya shi da cikin farin ciki insha Allah Allah tabaraka ta'ala ya isa ya canza yadda rayuwa take tafiya daga hagu ta dawo dama ya juya sama ta dawo ƙasa duka akwai wa'inda misalan a cikin suratul qasas amma ana ruwa bai kamata in ja ku da yawa ba amma a matsayinka na mai zuwa makaranta ka zauna ka tankushe kafa ka duba suratul qasas ka duba darussan da Allah tabaraka ta'ala ya aiko maka a cikin wannan surar daga ciki lokacin da mutanen annabi Musa suka yi koke ba ruwa babu ruwa ba ruwan sha sai Allah tabaraka ta'ala ya ce ma annabi Musa ya daki dutse dutse ko an dake shi wuta ke tashi ko ba haka bane idan an daki dutse wuta ke tashi amma da annabi Musa ya daki dutse me ya bulbulo ruwa to duk yadda al'amari suke tafi al'amura suke tafiya kana ganin ba gyara wallahi akwai gyara duk yadda kake ganin abin ba zai yiwu ba Allah tabaraka taala yana kawo maka misalai ne muna maka cewa duk wa'annan abubuwan da kake ganin sun gagara wallahi ba su gagare shi ba kamar yadda annabi Musa ya daki dutse a maimakon wuta ta tashi sai ruwa ya bulbulo to haka ya isa ya canza rayuwar da kuke ciki yanzu daga wahala daga ƙaƙanuka yi zuwa jin daɗi zuwa walwala zuwa farin ciki hada fasallu wa sallimu alar rahmatul muhda wan ni'matul muzda faqad wa'adakum rabbukum jalla fi ula bi faqad amarakum jalla fi ula بذلك فقال عز من قائل قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الغلا اللهم ارفع عنا الغلا اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أعنا ولا تعن علينا وامكرنا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أصلح أبناءنا اللهم أصلح أبناءنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ أعوذ بك من الشر فوق ما نحذر سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين